أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد الكهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل to annabi yusufa yana ci gaba da tattaunawa da abokan zamansa na kurkuku ya ce ya sahiba ya sijini har yanzu bai fassara mafarkinsu ba sun tambaye shi mafarki amma har yanzu tafsirin mafarkin bai gangaro ba yana ta kiransu zuwa ga Allah yana ta kafa musu hujjoji nan ma dai ci gaba da wannan ne ba fassara mafarkin ba ce yace ya sahibai sijini ya ku abokan zamana na kurkuku bai san sunansu ba to Allah kurkukun abin da ya hada su kenan zama a kurkuku ko kuma ya kara sunansu ne don girmamawa yace ya abokan zamana na cikin kurkuku a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar yanzu a arbabun mutafarriquna yanzu iyayen giji barkatai a ce wannan Allah ne wancan Allah ne wancan Allah ne khairun shi ya fi alheri gabawa mai bautawa mabambantan alloli ya ce a arbabun ba yana nufin abin da suke kira alloli shi ma ya kira shi haka ba a a hikaya ce yadda suke nufi din tunda da su yake magana abin da za su gane kenan da kuke cewa akwai Allah kaza akwai Allah kaza shin a ce alloli daban-daban daban-daban barkatai khairun shi shi yafi alheri ga bawa ya riƙa amillahu alwahidul qahar ko ku Allahu alwahidu alqahar waɗannan tagwayen suna kenan sun zo da yawa a alkur'ani gashi kamar nan kamar kuma can inda Allah yake cewa qulillahu khaliqu kulli shay'i wa huwa al-wahidul qahar can kuma ma shi ma inda Allah yake cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra ghayra al-ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahidul qahar qul inna ma ana munzir wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahar a can kuma inda can inda yake cewa shi ma لو أراد الله أن يتخذ ولدا لطفى مما يخلق ما يشاء يقول سبحانه هو الله الواحد القهار لمن الملك اليوم واحد القهار واحد القهار تغوايان suna kenan bawa so samu ya hada su guda biyu ya zama abin kallonsa a gaba abin kallonsa a baya kenan da bawa ya caba alwahidu ka kalli Allah a matsayin alwahidu almutafarridu fi zatihi wa sifatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa af'alihi bawa ya dinga ya kalli Allah a wahadaniyar Allah akan wannan Allah shi kadai ne alwahidu fi zatihi zatin Allah shi kadai ne irinsa ba wani irinsa alwahidu fi sifatihi ba siffofin Allah kowace suna da yawa amma kowace Allah ne mai irinta ba za a ce Allah yana da tisa'in da tara ga wani mai ɗaya ba irinta ce amma a'a ba mai ko irin guda ɗaya me yasa li'annahu al-wahidu fi sifatihi sannan Allah shi ma dai alwahidu makaɗaici ne shi a cikin af'alihi aiki ba irin na Allah sai dai nasu haka nan Allah makaɗauki ne shi a cikin uluhiyya ba wanda ya isa abauta masa yake da haƙƙin bauta sai Allah to wannan shine wahadaniya a cikin zati da sifati da af'alu da uluhiyya sannan kuma Allah wahidu ne la ya tajazza'u ɗayan da ba ta kasuwa akwai ɗaya da za a haɗa haɗa wannan da wannan da wannan sannan su zama me su zama ɗaya za a kira su ɗaya amma shi wahadaniyar Allah la ta tajazza'u yanzu kujerar da nake zama a nan akwai katako akwai zare da aka yi ɗinkin akwai soso akwai yadi duka dai da akwai da akwai da akwai sannan suka haɗu suka zama me yawa amma in ka tashi kira baka kira shi ka ce soso da da zare baka kiran haka amma da ka ce kujera ka san majmu'i na wani abu ka kirawo wanda aka harhaɗa to Allah ba haka bane ba wani abu bane suka harhaɗu suka zama Allah ya zama guda ɗaya din a haka a'a wahidu ne shi asalan kafin wahidu ne bayan wahidu ne saboda haka wanda yake son ya zama ya samu wato nasibi cikakke daga cikin suna Allah alwahidu to shi ma sai ya zama wahidun kun wahidan fi wahidin li wahidin ala wahidin sai kai ma ka zama wahidu ka kaɗaita a cikin bayi na Allah kaga kamar ba wanda yake an halitta in ba kai ba ba mai karɓar saƙo ma sai kai fuskar ka ɗaya tak ka zama wahidu kenan ya zama duk abin da Allah yake cewa ayi ayi baka sauraron to mu yi da wani ko sai wani yayi a'a kawai kai ake gayawa ka zama wahidan liwahidin ka zama wannan wahidun din gawa liwahidin shine Allahu wahadahu kuma fi wahidin a cikin me a cikin abu ɗaya shine kadaita shi tauhidi ala wahidin ai ala dariqatin wahidatin ita ce hanyar manzon Allah to in ka zama haka ka samu rabo to alwahidu kenan kuma shine alqaharu sarki da ya gaje da dukkan bayi kenan alqaharu sarki da ya gaje ya dukkan wani bawa gajiyayye ne shi ko mai rinjaye ne shine sunan Allah alqaharu wanda ya rinjaye dukkan bayi alƙaharu bayan yiwa a samu guda biyu sai ɗaya dama dalili shine idan wannan ya zama mai rinjaye ne ya gajiyar da wannan to sai aka samu wani alƙaharun daban misali shi ma wancan haka yake to sai a zo wancan ya gajiyar da bayi wannan ya gajiyar da bayi to sai a zo a buga da wannan da wannan wa zai gajiyar da wani idan wannan ya gajiyar da wancan to wancan bai zama ƙaharu ba ya sauka to ya zama ƙaharu guda nawa kenan ɗaya to ɗaya ake yi kawai alƙaharu guda ɗaya ne babu wani sam in an same shi shi kenan guda ɗaya shi sai wa huwa al-wahidul qahar to shi kuma nasibin bawa da wannan alƙaharu ya kalli alƙaharu a matsayin cewa ka kalle ka kamar ba za ka iya yin komai motsi din nan ba za ka yi ba sai ƙaharu da ya rinjaye ka ya yadda ka motsa domin wanda ya zama an rinjaye ka an ƙahare ka kafin a yi ka kafin a yi ka cikin ƙahariya ka zo kasan ranar da aka yi an yi shawara da kai ga ranar da za a yi ka da ƙahariya ka zo kawai sa sa aka yi ga ranar da za a yi ka dole kana so ko ba ka so haka za a yi ka wannan ranar ƙahariya kenan sannan a ina za a yi ka an yi shawara da kai ka san yadda za yadda aka tsara yadda za a yi ka baka sani ba da kahariya ka zo yaya aka tsara za a yi ka ya za ka fito a ina a sudan ko a balarabe haka aka kera ka a baki tun can kahariya haka ta yi to da za ka fito da wace sifa za ka fito fari dogo ko kahariya ce ta yi ka haka yadda ta so ka ji wannan to kuma haka kasar ran da zaka mutu kahariya kenan kahariya ta kahare ka ita ta san an kahare sai ka mutu ba yanda zaka yi ka hausa baka fado sai ka mutu kasar ran da zaka mutu an kahare ranar sai shi wanda yake kahiru shi ya san ranar zaka mutu kuma wallahi ranar zaka mutu ba guce ba gucewa ka san da zaka mutu to sai kaharu to wanda bai san yanda aka yi shi ba sai da ƙahariya kafin a yi ka kenan bayan an yi ka kuma baka san yanda za ka ƙare ba to tsakiyar ma sallama masa farko ba yanda kai baka san sanda aka yi ka ba baka san yanda za a ƙera ka ba baka san a ina za ka yi ka ba baka san wayo babanka ba duka da ƙahariya aka yi wannan kuma wajen komawa baka san ran da zaka mutu ba baka san a ina zaka mutu ba baka san yaushe zaka mutu ba duk da kahariya akai wannan to akwai ra- akwai rayuwarka a tsakiya kenan tsakanin rayuwa da mutuwa to wannan abin da yake tsakanin rayuwa da mutuwa yanzu haka halin da muke ciki to shi ma musallama wa Allah qaharu ne shi yake yanda yake so da mu kawai domin waccan kahariyar ita ko kafiri bayan da zai haka aka yi ko kafiri yanzu bai san sanda aka yi shi ba bai san a ina za a yi shi ba bai san mai kuɗi za a yi shi ba talaka za a yi shi duk bai sani ba kuma ko kafiri ya san sai ya mutu kuma ƙarya yake bai san sanda zai mutu ba kuma ƙarya yake bai san a ina zai mutu ba eh ta bincike ta bincike wallahi ba zai gane ba saboda ƙahariya ce a wajen to da ya gane sai ya sallama wa wanda yake da waccan ƙahariyar da wannan ƙahariyar a rayuwar tasa ma sai ya sallama wa mai wannan ƙahariyar to bawa haka ya kamata ya zama to shi ne yake ce musu a arbabun mutafarriquna yanzu ku a ce arbabun wancan ilahul jamali wannan ubangijin kyau ne can kuma ilahul madar wannan ubangijin ruwa ne in suka kera fa gunkin haka suke ce musu wannan shi kuma ubangijin ubangijin kyauta ne wannan ubangijin fushi ne to arbabun mutafarriquna waɗannan daban-daban daban a ce ga ubangiji to shi ya fi amullahul wahid ubangijin kyautar shi ne ubangiji mai fushin in ya fushin shi ne kuma ubangiji na mai ba da ruwan shi ne ubangiji duk inda ka je shi ne to wannan ba ya fi bada a ce to yanzu kuma sai mu tafi wajen ubangijin kyauta ko kuma tafi wajen ubangijin ruwa guda ɗaya ne wannan idan a kano kake ubangijin kenan in ka tafi indiya ba za ka manto shi ba in ko kai ka kera ubangiji ka kato na gunki na zaka da shi amma duk inda ka tafi Allah ka ranar na kanan shine na indiya alwahid alqahar kenan to wannan shi yafi yi mana ai idan kaga an sako tambaya ta tauhidi da irin wannan tsarin magana ta tauhidi da irin wannan tsarin tambaya ba amsa sai guda daya kowa zai san cewa da ubangiji wannan ubangiji ka da kuma wanda ya taro duk wannan abun shi ya taro shi yana yana da iko qaharu ne shi wahidu ne shi to da wannan da wadancan me ya amsa ku daya ya fi wannan da yawa Allah ya buga irin wannan misali yace daraballahu masalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salama li rajul hal yasawiyani masala Allah yace ga ma misali nan Allah ya buga misali mutum ne shi a cikinsa bawa ne guda ɗaya rajulan fihi shuraka'u bawa ne guda ɗaya a cikin wannan bawan akwai abokan tarayya mutum hamsin ne amma suka haɗa kuɗi suka sai bawa ɗaya kaga akwai tarayya kuma muta shaki suna kuma waɗannan ba kansu ɗaya ba masu rarrabuwar kai ne masu jayayya ne tsakaninsu wannan ya ce ni yau abincin gidan wani abinci kaza nake so a siyo mu wannan ce ani ba shi nake so wannan za a siyo mu wannan ya ce kaza za a siyo mu wannan ya ce ga aikin da nake so duk bawa daya kowa ya dora masa nasa aikin kuma a sa lokaci daya ya zai yi to da wannan bawan inji Allah wa rajulan salama li rajul da kuma a ce mutum bawa namiji guda daya kuma salamar li rajul kuma ya zama keɓaɓɓe ga mutum ɗaya ba jayayya halai sauya ne masala Allah ce yanzu da wancan bawan wanda ake neman kowa na neman ya biya masa bukata da bawan da ubangijinsa guda ɗaya ne tak ubangiji shi ne ke neman ya yi kaza ya bar kaza guda ɗaya ne ba waɗancan da za su kowa ya nemi ka yi kaza ka bar kaza ka raba kanka ya ce halai sauya ne masala hankali ya amsa mana yanzu waɗannan bayin sun zama ɗaya to mai bautar gunki ya bauta wa lata da uzza da manata da waye duk su ta yi da kuma bautar Allah guda ɗaya tak shi ne Allahnsa abin da ya ce shi zai yi kawai sa yi daidai su sai Allah ya ce alhamdulillah ya godiya ta tabbata ga ubangiji Allah ya gode wa kansa to daka to nan ma amsa kenan cewa a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar iyayen gidan daji daban-daban daban-daban da kuke ɗauka a matsayin iyayen gidan daji su suka fi ko kuwa Allah shi kaɗai wanda yake alwahidu alƙaharu amsa ko da ba a ba da ita ba an san alwahidu alƙaharu ya zama shi ne kawai ubangijin bawa shi ya fi da a ce ubangijin duka da yawa daban-daban ya ce ma ta abu duna min dunihi ما تعبدون من دونه إلا أسماء أحييتموها أنتم وآباؤكم Mm.
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان Mm.
إن الحكم إلا لله Mm.
أمر ألا تعبدوا إلا إياه Mm.
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون yace ma ta'buduna min dunihi abinda kuke bauta sai yanzu ya fuskance su da magana kai tsaye a da amma ya ce inni in- eh, eh, inni taraktu millata qaumin bai ce taraktu millata kuma ba amma anan yace ma ta'buduna min dunihi abinda kuke bautawa ba Allah ba illa asma'an ba komai bane ba sai sunaye sammaitumuha da kuke kirkirowa ku ambata musu domin da suke cewa wannan ilahu ne abin bauta wannan ilahul jamali ilahul kamali ilahul madari ba haka suke ce masa ba to to faɗin sunan cewa ilahu kuma ga Allah ana ce masa ilahu sai suka zama ɗaya a su dan an abu- dan suna ya zama ɗaya kuma zati sai ya zama ɗaya a to illa asma an samaitu muha ku kawai sunan naki da kuka kaga kuke faɗa shi kuwa faɗar suna baya kasantar da zati ya zama haka yanzu haka kawai ina cin rogo sai in ce ina cin nama to ba ni na ga dama na faɗa ba to sai ya zama naman kuma hato don haka don kuna bauta wa gunki kun ce ilahu ne ba ilahiyyantakar a cikinsa sai ya zama suna ne kawai sammaitu muha da kuke ambata wa gunkuna amma ba su da hakikar aikin domin aikin ilahu shine ya yi halitta daga babu su me suka yi aikin ilahu shine ya bayar in ya ga dama me suke baku aikin ilahu shine ya hana in za a cuce ka ya kare wannan shine aikin su me suka kare ku su ma da kansu ba su kare kansu ba gu- gumakan bare ku to ya za in- ba ba su da haƙƙin allantaka ku kira su Allah to in ku kiransu da kuke yi to asma'an sammaitu muha sunaye da kuka kaga kuka laƙaba musu kawai ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da da- wani hujja akan abota musu ba bare a kira su da sunansa babu wannan sai inal hukumu illa lillah babu wani hukunci sai hukuncin Allah Allah ya rusa kowane hukunci sai dai a bi shi da larura kawai kowane irin hukunci inal hukumu illa lillah duk wani kanuni da ake yi rusasshe ne sai hukuncin Allah to idan haka ne babu wani hukunci sai na Allah to kuma gashi ga waɗansu hukunce-hukunce da ake cewa ku- mu yi kaza mu bar kaza mu yi kaza mu bar kaza ba- ba da Al- ba daga Allah ba idan ka yi odar ka in ta zo kudinka ne ka je ka so kayanka sai a ce sai ka biya custom duty Sai- sai a ce sai ka yi ka ka iya kwace ma kayanka to in za ka ce inda hukumu illa lillah ka- ka- ka ce kai ba ka biya ba fa ko ku abubuwa ne da ake dorawa na hukunce hukunce to abin da yake fa- yake faruwa akwai waɗanda ba su gane wannan ba har ɗin yake kasancewa suna ganin duk wani abu da ake irin wannan kuskure ne saɓa wa hukuncin Allah ne a'a akwai yadda abin yake lallai babu wani hukunci wanda yake halak ko haram ya halatta ko ya haramta sai Allah shine da haƙƙin wannan amma ku tsakaninku yanzu yan- yan a unguwan nan yanzu misali sai mu ce mu naɗa kawunan mu mu taimaki kanmu mu saka dokar kan wanda ya ringa biyowa ta nan domin biyowa ta nan zai ba waɗansu ɓata gari su ma su shigo sai dai ta can mu yadda da wannan eh mun yadda to mu dinga har hada kuɗi da za a taimaki masu yin wannan aikin to duk wannan doka ce aka sa mana ko mu ne muke amfana kanmu da kanmu da wannan to wannan shi ma abun gwamnati kamar haka ne abubuwa da yake akwai wanda zai zama maslaha ga al'umma wanda za a karba yanzu kamar kuɗin kastam duci da za a karba titi da kake hawa nawa ka biya a cikin aljihunka da ko abubuwa daban famfo da yake zuwa maka nawa ka zo aka ce kawo kudin famfo wannan abin da kake biya gyara ne da abubuwa dai da yawa waɗanda su in ana biya wasu ba a biya to da me ake biyan wannan to maslaha ce ta al'umma idan ka ba da wannan aka ƙi maka wannan kuma Allah ya kama su ba ba wai abin nan bane yanzu idan aka ce a harhaɗa kuɗi a yi kaza sai aka ƙi yin kaza kai dai ka ba da kuɗin ba kenan ba in an cuce ka Allah zai saka maka to amma hukunci da ake magana a ce yanzu ga wani ƙanuni idan mutum ya zina ba jefe shi za a yi ba idan mai aure ne in ko mara aure ne ma ba bulala za a yi masa ba kawai a jajja masa kunne a kai shi a dan kulle shi kwana biyu a sake shi a ce wannan shi ne hukunci ga kuma Allah shi ya faɗi yadda za a yi hukunci a inil hukumu illa lillah wancan hukunci rusashe ne idan kun yi shi kuma kun gani kuma an yi din ana gani ana yin ana gani haka duk abin da aka kauce wani Allah to ai ma ya za a yi yanzu ka yi gidanka kai ka gina gidanka daga ɗora bulo har izuwa ya ƙare ka saka kayayyaki a gidanka kowace kwana ka san abin da ka sa ka san daidai inda ka sa da za a jeho wani abu daidai wurin sai ka ce wannan abin ya fada daidai wuri kaza saboda gidanka ne ka san yadda wurin yake kuma ka ce ya fada kan abu kaza ko da baka wurin saboda ka san yadda wurin yake to a ce duk ka tsara wurinka haka yake kuma sai wani can ya zo ya ce maka hukuncin yadda gidan naka yake ko kaza zai gaggaya maka magana gidanka shi fa bai ma shiga gidan ba zai yiwu to ya Allah zai kera halitta shi ya yi su ya yi bodin ya saka hankalin ya yi ruhin ya saka hankalin ya san daidai yadda ya sa abin da gwargwadon yadda ya sa duk abin da ya akan ɗan adam a sane yake sannan ya kawo ya ce to ga doka ta yadda wannan abin da na yi da wannan zai zauna lafiya sai wani wanda shi ba shi ya yi ba ba komai nasa shi ma yin san aka yi sai zo ce a ba daidai ba ne wannan ga yadda za a yi a zauna lafiya ai kasa an zo da rudu an zo da rudu in hukumu illa lillah amara Allah ta'budu illa iya tunda ko hukunci an yadda babu wani hukunci girkakke zaunanne na daidai sai na Allah to Allah ko ya yi umarni ba za a bauta wa kowa ba sai shi zalika dinul qayyim wannan tauhidi da kuke ji dan wannan duk abin da muke karanta tauhidi ne to wannan tauhidi inji annabi yusufa yake gaya wa abokan zaman kurkuku yace shine addinul qayyim shine addini miƙaƙƙe zartacce tabbatacce wanda ba kwana walakin na aksaran nasi la ya'lamu amma yawan mutane ba su san haka ba shi yasa suke shaci faɗi da kwashi faɗi su tai amma alhamdulillahi da yawa an fara dawowa daga kasancewar hukuncin na Allah ba shi bane an yi wani kuma ana dawo masa yanzu a hankali ana sadadowa abubuwa da yawa da aka yi ta jarrabawa sai aka ga ba fa'ida sai an dawo kan na Allah din in kuma an dawo sai a ga fa'idar yanzu ko akan sata yanzu mutum ya sata an kama shi daidai yadda shari'a ta ce an yanke hannu an sake shi ya tafi je ka harkarka ba wani kullewa a kurkuku kwana talatin awa ɗaya ko kuma ka biya tara ko duk babu wannan kawai an yanke hannu ka tafi shikenan to duk wanda ya gan shi ya gan shi da dungulmi ya doso kana da 'yan abubuwan ka ba sai ka kintsa ba kai ka san waye to kuma shi wannan wanda aka yi wa watakila ma ba ma watakila ba ne uwarsa na nan ubansa na nan ƙannansa na nan ya ma haihu wannan abin da za a ringa gaya musu na abin kunya da gani an san ɓarawo ne babanku wallahi zai sa mutum in yi niyyar sata ma ya tuna wannan sai ya fasa sai ya fasa to da tuna an samu ƙarancin abubuwan amma yanzu ɓarawo ya sata an je an kulle shi ya yi kurkuku sati biyu sati uku ya fito kai baka gane shi ba ya sa hula irin taka riga irin taka wando irin naka ana taro ya shigo ya za ka yi da shi ka gane shi to ba sai ya ƙara yi ba da haka hukuncin Allah shi ne abin bi kuma shi ne abin zaman lafiya in an bi shi zalika din qayyum walakin aksara an-nas la ya'lamun na'am يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان to ka ji fadan Allah sai da ya ta kira ya ta kira zuwa gare su kiran tauhidi ya buga musu gudumomi na tauhidi da na wahayi da na hankali domin yanzu hujjojin da ya ƙare sa gaya musu hujjoji ne na hankali kuna kaza kuna kaza ku haɗa wani Allah wani Allah wani Allah to ku zo ga Allah guda ɗaya duk ya gama wannan su fa abin da ya kawo su waje annabi Yusuf fa sun yi mafarki a fassara musu kuma sun karanta masa mafarkin kuma ya ji sai ya fara da shimfiɗa cewa ba ku san ni kowaye ba idan kuna so ku san ni kowaye abincin da za a kawo muku gobe kafin a kawo zan gaya muku nau'in abincin da kalarsa da yanda yake da daɗinsa da komai da yake kai taukaita to anan za su fara cewa to to mun zo fa wajen wanda ba irinmu ɗaya ba da su ba za su iya haka ba sai da ya gama zaunar da su akan cewa shi ba irinsu ba ne sannan kuma sai fara jero musu dalilai na tauhidi na kaɗaita Allah na barin bautar wani Allah da ya gama shimfiɗa musu ba magana bari ina da uzuri idan suna sauraron su ji mafarkinsu domin wannan abubuwan da suka jima sun ƙara samun nutsuwar cewa abin da za su ji na mafarkin fasarar daidai ce don masani suka zo gabansa yau shi kenan bai zo kan fasarar mafarkin ba sai yanzu sannan ce ya sahiba ya siji ne ya ku abokan zamana na kurkuku amma a hadu kuma ɗayanku da ya yi mafarki ya ce ya ga yana shayar da ya mai gidansa ya koma yana shayar da mai gidansa dama mai shayar da mai gidan ne aka ga halama ha'inci ko aka kawo shi kurkuku to sai ya zo ya ce ya mafarki ya koma yana shayar da mai gidansa to sai annabi yusuf ya ce to wanda ya wannan mafarkin ai a gabansa suke kuma shi ya san waye ya mafarkin shayarwa waye ya mafarkin ciyarwa din waye ya mafarki cewa ga shi ya yi mafarkin ga gurasa a kansa tsuntsaye na cin gurasar annabi yusufan ya sani amma tun da ya san a fassarar mafarkin ɗaya ba daɗi ɗaya da daɗi to sai ya ce amma a hadu kuma ɗayanku bai ce kai ba ɗayanku ai kowa ya san nasa mafarkin to ɗayan ku fa ya suke rabba khamra zai koma ya ci gaba da shayar da mai gidansa giya zai koma kan aikinsa kenan wa amal akharu amma ɗayan ku kuma fa yuslabu za a zai koma a fidda shi amma tsire shi za a yi kuma an an tsire shi fa ta'kulu tsairu min ra'si kuma tsuntsaye za su dinga tsatsaga kansa to da ya gaya musu haka ƙila sai suka ce dama ba mafarki muka mun ji kana ta an fasara mafarki ne ga mutane ba mafarki muke ba da gangan muke sai ce qodi al-amru alladhi fihi tastaftiyan an zartar da lamarin da kuke neman fatawa a ganin sa hakan za a yi kun yi mafarkin ko ba ku yi ba haka za ta kasance ko kuma ba su faɗi hakan ba ya ga alamar rashin yadda a zuciyar musamman wanda shi aka ce tsere shin za a yi ko kuma su ce to wannan abin da kake faɗa tabbas ne ko ku dai zato ne ita ya ƙubi al'amurin labi fihi tastaf an gama ba zato ba ne annabi ne na Allah yake magana an gama wannan lamarin wanda kuke neman fatawarsa hakan za a yi to وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه م. فلبس في السجن بضع سنين تو وقال للذي زنا sai annabi yusufa ya faɗa ga wanda yake da tabbas ɗin annahu najin zanna a nan ba a babinta take ba zanna tana zuwa dama ba a babinta ba zanna zato kenan a alkur'ani to akwai inda ake faɗarta amma tabbas ake nufi da ita kamar nan ɗin kenan kamar can ma a cikin bakara yanzu allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ai kaga zanna anan ba a babinta take ba ai qanu annahum mulaqu rabbihim ne to haka yake to nan ma annabi yusufa sai yayi magana da wanda yake da tabbas din cewa zai fita shi mai shayarwa kenan ba ya ce wanda yake mai shayarwa zai koma cikin aikinsa ba to annabi yusuf sai ya magana da shi wanda yace wanda yake zai koma din yake ce masa uzkurni inda rabbik idan ka je wajen sarkinka ubangijinka sarkinka tunda bawa ne don ka je wajen mai gidanka ka ambace ni ka ce ga wani abokin zamanka a kurkuku kuna da tarayya da shi amma ka san an zalunce shi ne yana nan mazalumi an zalunce shi an ɗaure shi ka gaya masa haka ba an sahu shaitanu zikira rabbi sai shaidan ya mantar da shi ambatan ubangijinsa fala bisa fi sijin bil asinin sai zauna a kurkuku shekaru barkatai ko kuma shekaru ga sunan wanda Allah ne ya san su bil'a a lugar larabci daga ɗaya zuwa tara to shi ne dai ake ce masa bil aluga to ya zauna a kurkuku cikin wannan 'yan shekarun to akwai maganganun malamai waye shaidan ya mantar da shi ambatan ubangijin nasa waye wasu suka ce shi dai annabi yusufan ba ya ce ka ambace ni wurin ubangijinka ba to sai nassi ya ce sai shaidan ya mantar da shi cewa ya ambaci allah ubangijinsa ba ubangijin wancan mutumin ba don haka wannan ta sa labisa fi sijin bil asinin ya zauna kurkuku shekaru masu yawa ba don haka ba kenan da bai zauna ba wannan shine maganar wasu malamai da wasu tafsirai kamar ibnu jarir tsabari ya tafi akan wannan har ya kawo hadisi da yake cewa annabi yake cewa ba dan kalma da annabi yusufa ya faɗa ba ma labisa fi sijini dula ma labisa da ba dan wannan da ya faɗa ba da bai zauna tsawon zaman da ya ba to amma zance mafi rinjaye shine cewa ba annabi yusufa ne ya manta da ubangijinsa ba haka wannan hadisin zai zama dama hadisin ma mursali ne shi wannan duk hadisan da aka wani mursali bai kai an daga shi zuwa ga annabi ba mursali ne ma'ana an daga shi amma ba ta hanyar sahabi ba to sawaka wannan ba shine mafi ingantaccen tawili na fassara wannan ba fa an sahu shaitanu domin hujjar masu wannan shine fala bisa fizini mantawa da yadda bai ambaci Allah ba shi yasa ya zauna a kurkuku tsawon shekaru to amma a a waye ya manta bai gaya wa ubangijin nasa ba a shi mai shayarwar ya ce ka ambace ni wurin inda rabbika waye rabbu anan ba sarki ba ka ambace ni wajen ubangijin ka ai ba wajen ubangijin sa Allah yake ni ba ko annabi yusuf yana cewa idan ka je ka ambace ni wajen ubangijin ka wato sarkin ka to fa an sahu shaytanu sai shaytan ya mantar da shi wannan ne wanda aka bawa sallahu zikira rabbi ai zikirahu ambacin annabi yusuf wajen ubangijin nasa me zai bararar da wannan maganar shine za mu ji yanzu nan gaba kaɗan lokacin da shi sarki ya mafarki wai da ya je shi wannan mutumin saboda tsabar rashin kirki ba an ce ya ambata ba ya gaya sarki ba sai ya share ya zamansa bai faɗa ba sai da sarki ya mafarki da ya mafarki wannan mafarkin sai ya tuna wa wannan mutum ah aiko muna da mai fassara mafarki wanda ya fassara mana mafarki ko mun ga ingancin fassara don wancan ɗin an kashe an tsire shi kuma gashi yana ya koma shayarwa kaga abin barki ya inganta sai ya tuno da wannan shine fa qala allazina jaminu wa wadda kara ba'da ummatin sai wanda ya tsira sai ya tuna to dama ba an ce asahu shaydanu ba to yanzu kuma ya tuna zakara to wanda ya manta yanzu shi ya tuna to ashe ba annabi yusuf bane ke an abinci wannan ko sannan kuma shaydan da aka ce ba shi da makarɗaɗa wajen annabi yusufa min unnahu min ibadina al-mukhlasina kuma yace inna ibadi laysa laka alayhi sultanun to ya za a yi ta ina shedan kuma zai karɗaɗo har ya mantar da shi Allah an yi wannan tambayar sai masu waccan magana suka ce a'a ai mantarwa da ake jinginawa annabawa waɗanda ba za ta yi ba ba za su iya yi ba su ne mantuwa ba a cikin saƙo ne ba za su yi mantuwa ba saƙon da aka aiko su ba za su manta ba amma a cikin abubuwa na nasu suna iya mantuwa to an sake ba da su ma an ba su ansa duk abin da ka ga annabi ya manta to ba shaidan ne wai ya mantar da shi ba Allah ne ya nufi ya manta dan wani hikima da za ta bayyana a cikin mantuwar da aka kallafa masa yayi hujja na nan a cikin hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ba na mantuwa sai dai ana mantar da ni dan an sunnanta to kaga mantarwa ake yi dan ya sunnanta to kuma annabin Allah annabi Yusufa a ce shedan ya mantar da shi ambatan Allah yanzu nan muke ji yana zalikuma mimma allamani rabbi yanzu nan muke ji zalika min fadlillahi alaina wa ala nas yanzu nan muke ji arba'un mutafarriqun khairun am Allahu al-wahid al-qahhar duk kuma sai ya manta sai a ce ya manta a'a ba shi ya manta ba to kuma duk a aje wannan in aka aje wannan ma a dauko tsurar ka'ida ta larabci tsura fa an sahu shi lamirin waye a karamin mazkurin baya a saki ba annabi yusuf ba ne ba waye a kusa da lamirin laraba suna da ka'ida idan aka ambaci mutane ko goma ne sai aka zo aka faɗi lamiri a ce shi to shi wa to zai koma wa na kusa da shi din zai koma wa na kusa da shi to wanda zai koma wa lamirin saƙi ne to daka a nan ba annabi yusufa ba ne shaidan ya mantar da shi an sahu shaidan sai shaidan ya mantar da wannan mutumin wanda aka bawa sako zikira rabbi ya ambaci yusufu wajen ubangijinsa fala bisa fisijini mantawar da wannan mutumin yayi ya ki faɗa wa sarki shi ya jawo labisa yusufu fisijini annabi yusufa sai ya zauna a cikin kurkuku bil asinina to kun ji dalili do وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون نعم تو شكينا lokaci ya taho na fita annabi yusufa ya aka lokaci ya fito ya taho sarki ne ya mafarki mafarki ya yi sarki ya ce inni a rasa ba a bakaratin ya ce na yi mafarkin naga shanu guda bakwai simanin ƙosassu ya kuduhun na sab'un ijafun sai kuma ga wasu shanun su kuma ramammu ƙanjamammu suna cinye ƙosassun wasa ba sun bulatin kuma sai ne mafarkin naga zangarniyoyi tare da ƙwayoyinsu don ba a ce sun bula zangarniyar da ba ƙwaya zangarniya tare da ƙwayarta sai na gansu su ma guda bakwai sai ya siffanta su ya ce hudarin kwarra har sun ɗan lauye saboda korantaka wa ukharu sai kuma na ga wasu guda bakwai su kuma daga cikin zangarniyoyin irinsu amma su kuma ya bi satin su kuma busassu ne katau sun bushe kamau ya yi wa mala'u ya ku manyan malaman bokaye ya ku masana mafarki daga cikin jama'a ta manya na gewaye da ni aftuni fi ru'uyaya ku bani fatawa ku bani labarin fassarar wannan mafarkin tawa in kuntum lirru'ya ta'burun in dai kun kasance ku masana ne ga tafsirin mafarki shi ma yana shakka tunda yasa in kuntum to yanzu dai an gane mafarkin sarki ya yi mafarki na abubuwa guda hudu ga shanu ƙosassu ga shanu ramammu ramamman suna cinye ƙosassu sai kuma ya yi mafarki ga zangarniyoyi a tsaye wannan korra fatau wato ba su kai ga nuna ba har ma suna ɗan lankwashewa saboda korantaka waɗannan kuma ga su busassu sun bushe ramau abin da ya yi mafarki kenan to ko da yana yin mafarkai mafarkai wannan abin ya bashi mamaki me ya bashi mamaki mafarkin cewa garamamman abu yana cinye kosashe kai sai ce wannan mafarkin a neman fa'idarsa to sai tara magewayensa masana da bokaye da masu sihiri da kowa aka tara su cewa to ya fassara wannan mafarkin suke to da suka gama ji sai suka ce a daga su a halar qalu قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين to fa- amsa su sun gama jin fatawa ta sarki ai kun san idan an sani ai gaggawar amsa masa amma anan su kalu sai suka ce azgasu ahlamin wannan akhlaq rikice-rikice ne da kwashe-kwashen mafarki abgasu isti'ara ce a wajen menene isti'ara shine asalin al- a- a- abgasu shine yayime yayime a ce wani eh, ruwa ko wani abu ya taho da ga, ga haki ga wani kwaye-kwayar wani abu ga kwashe-kwashen wani abu dai shine abgasu to sai aka sawa mafarkin da shi ma ya haɗo tarkace abu mai kyau da mara kyau da daidai da ba daidai ba da abin da hankali zai dauka da abin da hankali ba zai dauka ba to sai aka sawa mafarkin azgasu kaga ya zama isti'ara kenan tashbihi ne amma tunda babu abun nan din tashbihin ya zama isti'ara to sai suka ce wannan hargitsin mafarki ne kawai wato hargitsin mafarki wanda bai da fasara mu mun san fasara inda lafiyayye mafarki ne amma shi wannan naka ba lafiyayye bane ba hargitsa hargitsa mafarki ne kwashe kwashe mafarki ne to mafarki annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kashi uku ne kawai duk mafarkin da mutum zai yi kashi uku ne ɗayan uku nan ne kamar yadda yake a cikin ingantaccen hadisi hadisin muslim ice izaqtaraba zamanu lam takad ru'yal muslimi takazib idan zamani ya kusanto ya matso wato alkiyama kenan irin irin yanzu kenan lam takad ru'yal muslim takzib mafarkin mumini musulmi cikakke ba za ta yi ƙarya ba ice asdaqukum ru'ya fa asdaqukum ru'ya asdaqukum asdaqukum hadisan wanda ya fi ku tabbataccen mafarki ko yinsa to sai ya fi ku yawan samun magana wato labari sai ya ce farru'ya juz'un min hamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwa a wannan riwaya ta musulun mafarki wani yanki ne daga yanki arba'in da biyar akwai wata riwaya da ta zo ramki na sittin da hamsin saba'in da shida wani kuma arba'in da shida wannan dai ta musulun din arba'in da biyar to shi mafarki wani yanki ne daga yanki 45 na yankin annabta ma'ana annabawa Allah na ba su labarai na abubuwa da za su zo wanda ba su zo ba to shi ma mafarki wani yanki ne daga irin wannan Allah na sanar da bayi wani abu ta hanyar mafarki sai manzan Allah sace farru ya salasatun mafarki kashi uku ne ice ru'ya as-saliha min Allah bushran min Allah ru'ya kyakkyawa ga mutum nagari to albishir ce Allah yake masa bawa na Allah ka gama sallarka ka istighfarinka kai mafarki gashi an bude maka wani wuri a al'arshi ko wani wuri a wani wuri daga yake manya-manyan wurare da yake kana jinsu fada ce ko wani wuri na yardar Allah ne ka ganka ka je wajen ko ka ga wata ni'ima da Allah ya maka a mafarki in ka farka sai ka ce alhamdulillahi albishir ce ake maka ko ko kai mafarki da sayyidur sadati kaga wannan bushira ne ana maka albishir ne to kaga yace ru'ya kyakkyawa albishir ce ga salihan bayan Allah Allah yake musu sai yace akwai ru'uyan kuma shi kuma wannan tahzinu mina shaytani akwai wata mafarki na biyu shi kuma kawai su dan ne yake so ya bata ma rai kai mafarki ana ta gumu ko kaza ko ka fada cikin kaza nan ka tashi ka tashi shiga shaytan ne ko kai mafarki wasu abubuwa waɗanda suke kaza kaza ko kuma yaje jona maka matarka ga ga wani can ya ga yana santa ƙarya yake yi ko kuma kai mafarki abubuwa da daban ga sunan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bata rai ne daga shedan shedan ne yake so ya bata maka rai sai mafarki na uku yace mafarki na uku kuwa shine abinda dan adam ya zama dama yana ransa to da ya kwanta sai ya ganshi to shine yanzu mutum bai ke ta mafarki yana son sarauta ba sa ba da ya kwanta sai ga ana nada masa rauni eh ko ko mutum ya ga kaza to abin da yake ranka dai in dai kada ta yawan tunaninsa musamman ma a ce ka zo baccin baka daina tunanin ba to da ka kwanta sai ka ga gashi nan ana yi domin shi ainihin zatin mafarki yanda yake mun sani cewa dan adam na kwanta ya bacci haka idan ka kwanta kai bacci to ranka fita yake yi ran i eh wani ce eh i Allahu ya tawaffa lamfusa hina mautaha Allah shine ke karɓar rai lokacin da mutuwar lokacin mutuwar ran yayi sai ce wallati lam tamut wanda lokacin mutuwa ta bai ba fi manamiha a baccin ta muke karɓar ran fita yake yi idan ya fita sai ya tafi yawo duk inda ya je sai ganga ka kaje baka ganka baka ganka kaje gari ka zaka shine ya je wajen idan da ya je wurin ko yi wata mu'amalar idan da suka fita hankali ya bi shi sun hada hanya sai a mafarkin in ka tashi sai ka garau kamar a fili akai abin saboda hankalin ma ai fita yake shi ma ya tafi yawo shi ma to in sun tafi yawo wuri daya ga ruhi ga hankali kuma sai ka ga abu to in ka tashi sai ka ganka kamar haka ya kai saboda sun haɗu da hankali idan kuma hankali ya nan shi ruhin ya tafi yawo can sai ka yi mafarki sai ka tashi buji-buji kamar kaza na gani ne to ai ba hankali akwai da ko to da haka idan mutum ya mafarki kamar yadda annabi ya faɗa a cikin kuma wani hadisin ba wannan ba ya mafarkin abin da yake ba mai kyau ba me zai yi a wannan hadisin ma din na musulun ya ce fal yaqum wa yusalli wa la yuhaddis bihi nasa mutum in ya tashi yayi sallah kuma kai ya gaya mutane wannan mafarki in ba mai kyau bane kar ka faɗa annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya a wani hadisin shi ba ingantacce yace shi idan ka tashi in mara kyau kai mafarkin da ka farka yi tofi so uku a hannunka na hagu kuma ka canja position idan a dama kake kwance juya hagu in hagu yake kake juya dama in kuma za ka tashi kai sallah tashi kai sallah ɗin shi ya fi kuma shi ma dai kar ka gaya wa kowa amma mafarki kyakkyawa fa to kana iya gaya wa wanda ka aminta wannan shi ma annabi ya yi izini a wani hadisi za ka iya faɗa wanda kai abin nan haka mafarkai a wannan zamani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan lokacin ƙarshen zamani ya zo babu wani abin da ya rage mumini sai mafarki to za a yi ma wahayi ne ko wani za a yi wahayi wahayi ya zo ya gama ba wanda za a ƙara yi wahayi to sai mafarki sai kuma mukashafa da Allah yake sawa da ilhamat da yake sawa bayansa to in mutum ya mafarki idan mai kyau ne ya ta gode wa Allah idan mara kyau ne watakila idan ka ga jan kunnanka ake yi sai ka jawo ɗin kana dama aiki ba daidai ba sai ka yi mafarkin ana jan kunnanka to wa'azi ake maka ta mafarki bayan wannan wa'azin na zahiri sai ka ci to haka yake to kuma ko salihin bawan Allah ne shi kuma in ya tashi ya dirga wani mafarkin shi kuma ya ga ya saba wa shari'a fa a ce kai salihin bawan Allah ne na gaske ka yi mafarki amma sai ka yi mafarkin da ya saba wa shari'a sai ka yana mafarkin ka bi shari'a an samu daga cikin waɗansu bayan Allah wani bawan Allah nagari da gaske sai ya mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mafarki da shi sai ya mafarki annabi ya gaya masa ka je wuri kaza akwai taska akwai kanzi a wurin binnannan kayayyakin dukiya irin na daɗin nan wasu suna binnewa to akwai a wurin ka je ka ba Allah ya baka shike nan sai ce amma in ka ba wannan Allah ne ya baka ba sai ka yi zakarsa ba shike nan ya farka da mafarki ya yi tasbihi ya tasbihi safiya na yi ya tafi daidai wurin dan gindin wuri kaza a waje kaza annabin ya kwatanta masa ya je daidai wannan wurin da abin haƙasa imana kai kayi wasa sau da ka yi je yana haƙa kaf kaf kaf kaf sai ga dinari ya ɗan fara ɓullo kai ya ci gaba sai ga azurfa ya ci gaba sai ga rikazi lafiya lau ya kwaso abinsa ya kawo gida da yake bawan Allah ne na gari gashi dai wanda ya gaya masa ya je zai samu wannan abin shi ne ya gaya masa kuma ba sai ya yi zakarsu ba to amma wannan sai ya samu ɗan abu sai ya tafi wajen wani babban malami na lokacin sai ce kaji kaji mafarkin da na yi sai ya ce ya yi ka dace amma ka fidda zakarsu ce annabi ne ya ce mai ce eh ai fatawa ya baka abu barki to za mu yi riko da fatawarsa ta zahiri can ma shi ya bamu fatawa a can ya ce a yi zakar mu riƙe waccan watakila a cikin cewa ba sai kai zakka ba yana nufin ya ce maka ka yi zakka ne kai ne baka ji sosai ba tun da mafarki ne zai yi wani abu ya ɗauke ka ka ji ba abin da ya gaya maka ba to tun da muna da fatawarsa ta zahiri sosai wanda ya magana to ita za mu yi amfani da ita ba waccan ba amma ita ko to haka yake dauka a nan su sai suka ce adgasu ahlam to mafarkin da bai da fassara ne kwata-kwata irin na shaidan din kenan wancan kai mafarkin ka fada ruwa ka dawo ka sake wani kada ya kawo ma karo ka tafi duk wannan to me fassara sa wannan to وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين مجھے وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الذين جاء منهما سي wanda ya tsira daga cikin wa'annan mutanen to ai mun ji cewa dama annabi yusufa ya ce kai za ka koma ka ci gaba da shayar da sarki in ka je ka ce masa yusufa yana nan amma sai shaidan ya mantar da shi bai tuna da annabi yusufa ba kaga ko yayi butulci gaskiyar magana an fito a faɗa yanzu yusufa annabi yusufa ya fassara masa mafarki ya tsaya ita musu wa'azi kuma ya kyautata musu har yana cewa inna naraka minal musinina fa amma duk da haka mutum ka zo ka manta da annabin Allah annabi yusufa to amma da sarki ya mafarki ya tara ya faɗa wa ɗannan ashe shi wannan wanda yake ɗan kurkuku ɗin yana cikin wanda ya ji ba shi ake tambaya mafarkin ba amma ya ji ana tambaya mafarkin to idda kara sai ya tuna ba da ummatin ai ba da fatratin minan zaman domin umma a nan alfatratu minan zamani umma tana zuwa a alƙur'ani da lokaci kamar wannan ɗin kenan tana zuwa kuma a jama'a kamar fawajada alai ummatan minan nas yas'un ai jama'atan tana zuwa kuma a ummatan mutum ɗaya tak inna ibrahim kana ummatan duk wanda ya taro dukkanin ɗabi'o'i na alheri wanda sai ga al'umma gaba ɗaya ake samu shi ko ya tare shi kaɗai shi sa Allah ce kana ummatan ibrahim kana ummatan qanitan to wadda kara wannan mutumin sai ya tuna ba da ummatin ba fatratin minan zamani da ya tuna me yace ana unabbi'ukum bitawili ni ne zan ba ku labarin fasarar wannan mafarkin naku ka ji bugun kirji ko bai ce wai na san wanda zai fasara ba fa ni ne zan ba ku labarin kamar an samu labarin fasarar mafarkin tunda ba ya gani ba ya jarraba ya gani ya ratsa ya biyo ya gani ya ce fa arsilu ku aike ni kenan cewa fa arsilu ne ya gaya musu ba shi ne mai fasara ba kenan ko ku aike ni inda za a je a samu muku fasarar mafarkin sarki ya san ya gaya wa sarki inda inda zai samu fasarar mafarkin to amma a aike ni tukunna da izini in tafi to يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون تو ga mafarkin kuma an aike shi kuma ya tafin kasan alkurani akwai gajarta magana yanzu a nan kawai ji muka an ce yusufu ayyuha siddiku can kuma ji muka ya ce ku aike ni to shi kenan sai ka kaddara sai aka aike shi sai ya shiga kurkuku sai ya je sabu kuma annabi yusufan yana nan da ya je mai ya ce ga abin da ya fara cewa yusufu ayyuha siddiku sai ya masa kirari ya kai mai yawan riko da gaskiya matabbaci akan gaskiya as-siddiqu suna ne wanda yake ɗauka harshe biyu shi wanda aka gaya wannan shi a karan kansa mai gaskiya ne kuma mai karɓar gaskiya ne shi sa ake cewa abubakar as-siddiqu me yasa ake cewa abubakar siddiqu da can ba sunansa siddiqu ba sai da wani abu ya faru ya zama siddiqu aka kira shi da siddiqu me ya faru lokacin da aka yi isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka je baitul maqdis daga nan aka wuce inda aka wuce to da aka dawo annabi sallallahu alaihi ya tara jama'a sai ya ce to ga abin da aka yi ga abin da aka yi ga abin da aka yi a take a wajen wannan wurin sai wasu suka yi ridda daga musulmi ma ba wai kafiri ne ce bai yadda ba musulmin ma wasu sai ba su bai kama abin bai su yadda ba saboda ya fi ƙarfin hankalinsu iya baitul maqdis ɗin kanta ma sun rabu da annabi da shi suka yi sallar isha'i kuma da sallar asuba da ta zo da shi suka yi kuma ya tafi inda aka je aka yi wata guda ana tafiya aka je aka dawo kuma ya ce musu har ya sai an yi wata guda ake tafiya shi kuma ya ce ya je a cikin walƙawar dare ya dawo to abin sai bai musu ba saboda ba su ga hakan zai iya yiwuwa ba me yasa saboda a tarayyarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyoyi da ake ta yi sun ga tare da shi suke tafiya kuma su kwanaki kuma sannan a je wajen kuma ai kwanaki a dawo sai suka ba wa hankali hukunci cewa to kuma ya za a yi nan yanzu a so saboda shi kadai ne ya je ya je wannan ya je ya dawo wasu daga cikinsu sai suka tashi sai suka tafi gidan sayyidina abubakar suka ce sai abubakar ya ce kaji kaji kaji kaji kuma abinda muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace wai ya je kaza ya je kaza ya je kaza ya gama jin su yace ya gaya muku cewa ya je yace yace ya je yace zaka gasgata aka yace ya je to me hujjarka ta ya je yace ya zo ya ce min daga Allah yake ya bani labarai na gasgata shi fiye da wannan wanda kuke fara dan wani zuwa wani wuri duk abin da yake faɗa muna gazgata shi kuma muna gani sai ya za faɗi wannan sai a ce wani ya je to a nan ya zama siddiku siddiku abubakar mai gaskiya mai gazgatawa to a nan ya ce yusuf ayyuha siddiku ya kai yusuf ya kai a siddiku abtina ba mu fatawa fi sab'i bakaratin akan waɗansu shanu guda bakwai simanin ƙozasu ya kulhunna sab'un ijafun wasu ramamu ke kasassu suna cinye su wa sab'i sumbulatin khudrin kuma ba mu labari a cikin ganin da sarki yayi na waɗansu zangarnu guda bakwai kwarra da kuma waɗansu wa'ukharu mutasiyabisatin wasu kuma ke kasassu busassu gaya min me fassarar wannan la'alli arji'u ilan nasi yalla ko ni na koma wa mutane da wannan fatawar taka fassarar taka ta mafarki da rasar ingantacciya ce la'allahum ya'lamuna dan ko su a san fassarar wannan mafarki da su jama'a suka ce basu sani ba tunda kai kuma ka sani to in koma musu daga wurin masani su ma su zama masana ya ga annabi Yusuf wannan yanzu kai ne ya zaka ce inda kai ne suka ce to lokacin fita yayi yanzu ai sai ka tashi mu tafi wajen sarki mu je in gaya masa ko sai ka saki kawai fatawar a tafi kai kana kurkuku eh aina barka ji abin ana annabin Allah ya mu je mala قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا mimma ta'kulun to me ya faru shikenan kala annabin Allah annabi Yusufa sai ya shiga fassara mafarki sai ya ce ta zira'una ai za ku yi shuka saba asiri na da'aban za ku yi shuka ku ci gaba da shuka har shekaru guda bakwai a jere ba yankewa wannan shekara ta zo ku yi shuka ku samu amfani ta gabanta ma haka ta gabanta ma haka a jere ba yankewa za ku yi ta shuka kuna samun amfani har shekaru guda bakwai sai ce amma fa ma hasattu idan kuka yi wannan shukar in kuka girbe wannan shukar fa zaruhu fi sumbulihi kada ku karkade kar ku shaƙe kar ku sheke shi kar ku cashe ku bar shi a cikin zangarniyarsa illa qalilan mimma takuluna a to kuma ba za a ci ba kenan yace a'a sai kaɗan daga wanda za ku iba dan ci kadai amma sauran ku bar shi a cikin zangarniyarsa ina masu cewa sun fito da sabon tsari na yanda yake abubuwa ba za su lalace ba ya ake cewa ma abin da turanci preservation ilimi ne mai zaman kansa wai yanda za a yi abu yanda shi an aje wani abu ba zai lalace ba to ga preservation nan ku bar shi a zangarniyarsa me yasa ya ce a bar shi a zangarniya bai ce a cashe ba saboda ba abin da zai yi in bar shi a zangarniya ba abin da zai yi kaji annabawan Allah malam komai suna da shi sai abin da ba su faɗa ba ko kuma tun da ba rayuwar duniya kanta aka aiko su ba su kuma waɗannan duniya suka sa gaba yasa komai ta faɗa ko daga wani sabo ne to ku bar shi a cikin zangarniyarsa sai dai kaɗan daga wanda ku za ku ci to wannan ku shashe sai ku ci to ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي sannan annabi na gaya musu daga mafarkin da ya sarki ya yi shekaru bakwai za su zo muku kuna shuka kuna girbewa kuna shuka kuna suna girbewa in kun gama wannan sannan bayan wannan kuma wasu shekaru bakwan za su zo su kuma ya kunna ma qaddamtu lahunna shekarun za su ringa cinye abin da kuka tanada gare su an gane shekara tana ci ko kuwa mutanen ne za su cinye majazi akali ake ce wannan ababin balaga shek shek ya kunna su shekarun bakwai za su cinye abin da waɗancan shekarun bakwai suka tanada to me suke nufi mutanen za a yunwa za a zo a ta cinye wannan abincin da aka ce a bari din nan a rage to don wannan shekarun ne domin wannan shekarun ta zo su kuma za a yi fari a waiwayo a cinye wancan abin da aka tanada ba za a samu ragowa ko ba illa kalilan mimma to sai da abin da kuka ɓoye kawai amma in ba shi ba komai sai ya tafi daga wancan shekarun da aka tana da aka samu kaga a nan fassara guda nawa ta fito yanzu shanu masu ƙiba su ne shekaru da za a yi na noma da albarkar kayan noma wannan shekaru bakwai da za su sake dawowa shanu bakwai kenan ramammu da suka cinye ya ga sun cinye shanu bakwai ƙosassu to wannan ramammun su ne shekarun fari da za a zo a cinye abincin da aka yi a shekarun da aka samu albarkar noma to
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون to kuma ga wani abu nan wannan kuma daga ilimi ladunni ne yake magana ba daga cikin fassarar mafarki bane ba an sanar da shi ya ce ko bayan wannan akwai wasu shekarun da za su zo wata shekara da za ta zo amun shekara za ta zo fihi gasun nasu a wannan shekarar za a yi wa jama'a ruwan sama mai yawa za a taimaki mutane da ruwan sama wa fihi ya asiruna a ciki mutane za su nannagi inibi za a yi kayan za a tatsi wato abubuwa za a matse kayayyakin noma masu ruwa su ruwa ai ta matsa ana sha a wannan shekarar da za ta zo wannan kuma ba ya cikin mafarki to wannan abin da ya fassara wa ɗan aiken sarki kenan dan an sai sarki ya dauki dakon fassara ya aka yi kuma ya je wajen sarki ya gaya masa yadda aka gaya masa sarki kuma ya ji ya gamsu da ya ji sai ya gane lalle wannan fassarar mafarkin ta hau daidai abin da ya yi shi aka gaya masa to sai ya ji ce to ai wannan wanda ya wannan fassarar mafarki ba a bashi ba iza la hazarka uyunan luɗufi hayya alaka asbaba alkhuruj idan ai wato idan dinan ludufin Allah ya kalli wanda yake a kulle to sai ya shirya masa hanya fita lokacin fita yayi qala maliku shi sarki sai ya ce ituni bi وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم وقال الملك sai sarki ya ce yayin da shi manzo ya zo masa ya bashi labarin mafarki ya ce utunu bihi ai ku zo da wanda ya fassara wannan mafarkin a zo min da shi shikenan falan ma ja'ahu yayin da dan aiken sarki yau ko ba dan aike bane na neman wani abu a wajen annabi yusuf a'a dan aike ne da ya je ci annabi yusuf kai ka zo da kanka sarki na neman ka falan ma ja'ahu rasulu yayin da dan aiki ya je wa annabi yusufa yana cikin kurkuku da cewa ka fito mai annabi yusufa ya ce kala sai ya ce irji koma ba da ni ba irji ila rabbika koma wajen sarki ubangijinka ubangidanka ka ce da shi fasalu ka tambaye shi ma balun niswatin lati qatana aidehun anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tawaruwan annabi yace laula bistu fi sijili malabisa yusuf la'ajabtu da'iya da ni na zauna irin zaman da annabi yusuf ya yi a cikin kurkuku to da da dan aikin ya zo da na ansa masa na ce to mu je kawai kai tsaye amma nan annabi na so ya zaro mana ya fito mana da hakika ta haƙurin annabi yusuf ya nuna mana ba tawaru ba da shi guda nawan ya haƙura fiye da wannan sallallahu alaihi wasallam to da haka ya ce ka ce yaya sai annabi yusuf ya ce koma da ka ce in fita ba zan fita ba koma ka je ka ce wa sarki ka ce menene labari da sha'anin matan nan wanda suka yayyanke hannayensu to kaga kenan annabi yusufa ya san cewa wannan labari da aka yi wanda mata suka ganshi har suka yanke 'yan yatsu ya watsu a gari ya tabbatar da wannan labarin kuma zai isa ga sarki idan ma sarki bai isa ni ba to ya nemi labarin me labarin wannan abin da yasa annabi yusuf ya yi wannan saboda ai shekaru sun yi tsawo bai san ma yanzu me ake ciki ba daya sannan na biyu wannan kaidin da ya roki Allah cewa Allah gara ya shiga kurkuku da kaidin matan nan ya sani ko abin yana na har yanzu ya je ya fito ya sake fada a cikinsu to amma idan hukuma ta shiga cikin lamarin fa tunda shi sarki shi ubangidansa ya kasa azizin ya kasa ko tunda da azizin misira tunda ya ga bara'a ta annabi yusufa ya ga kubuta annabi yusufa ai da tuni ya dau mataki bai dauka ba to sai ya so sarki da kansa ya shiga ciki yace ka je ka ce sarki ya tambayi labarin matan nan da suka yayyanke hannunsu me ya jawo suka yanke hannunsu a tambayi labarin inna rabbi bi kaidihinna alim hakika ubangiji na shine masani da kaidinsu nufin Allah kenan ko kuma ba ko kuma yana nufin shi azizin misra shi ya san ni mai gaskiya ne bai dai wani abu akai bane ba to
قال ما حضركن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإن إنه لمن الصادقين
to annabi yusufa dai mun ji tun a baya ma karamci da ya yi domin karamcin da ya yi yanzu a ayar da ta wuce ya ce aje a tambayi sarki meye labarin matan da suka yayyanke hannayensu ba ka yace ba to matan da suka yayyanke hannayensu akwai ita mata gidan a ciki bata ciki kama ya tsame ta kuma ba ita ce ummul abaisi ba to amma me yasa bai sako ta a ciki ba da sai ya ce aje a tambayi kissa ta da wannan mata ta gidan da nake bai ce wannan ba bai ce kuma ma matan da suka yayyanke da wanda ta kira su ba a kawai a nemi labarin matan da suka yayyanke hannayensu wanda ko ba ita a ciki amma da aka tashi zuwa hada ita aka zo to ƙala sarki ya aika har sun zo da suka zo sai ya ce ma haɗu kunna ku me sha'anunku izrawattunna yusufa an nafsi kafin su zo kuma ya kira 'yan bincike 'yan leƙen asirinsa sun binciko masa duka ƙariyar yadda take tunda anan hukunci ma yake me labarinku lokacin da kuka nemi annabi yusufa ai kaga da sai an zo gabansa sannan a ba da labari sannan ya san an nemi annabi yusufa amma tun anan yana adiresin cewa ya san an nemi annabi yusufa to ta yaya aka yi abin shin da ya neme da kuka neme shi kun ga dan alamar karkata a wurinsa ne ko ko me yasa kuka neme shi izrawatun na yusufa annabsi kulna sai suka ce hasha lillahi tsarki ya tabbata ga Allah faɗi na biyu kenan dama can ai mun ji ta ce hasha lillahi sun ce kai hasha lillahi amma a can sai suka ce ma haza bashara annabi yusuf ba mutum bane ba to nan kuma suka ce hasha lillahi tsarki ya tabbata ga ubangiji amma a nan ba irin waccan ba ce nan ta shaida ce suka ce ma alimna alaihi min su wallahi ba mu san wani min su'in ko kaka ko a wajen matar ko a wajen wani yanayi mu gani daga wurinsa ba mu samu wani abu na mummunan abu daga wurinsa ba ko kallo ba ya yi ai kallo masu unne ko kallo ba ya yi ba mu taɓa samun wannan ba to ita matar tana zaune kasan za mu so mu ji abin da ta ce yanzu a nan kuma ko kowa zai so maji tunda ba ita ce take magana ba tana wurin ita abu ya girma tana ta yi shuru da ta ga suna kama kame ai nan wani ma'alum na alahi min su ai kama kama ne ba mu san wani abu muna a gare shi ba to ai kama kama ne qalat sai ta ce al'ana hasa kai lana hasa hasal haqu kai gaskiya za ta yi kanta yanzu yanzu gaskiya za ta bayyana me gaskiyar ana rawattuhu an nafsi ni ni na neme shi da karan kaina ba shi da wani laifi ni ni na neme shi to kuma wannan kalmar ta ba irin ta ɗazuba ce ai ɗazuba ta faɗa lokacin da ta kira matan ba ta ce ba ta ce musu cewa ana rawatu wa annafsi ba wala illam ya fa'al ma amurhu ai ta gaya matan ni na neme shi kuma in bai yi abin da na yi ba sai ya shiga kurkuku to nan ma ta ce ana rawatu wa annafsi ta ce ni na neme shi to wannan ba irin waccan ba ce yawwa waccan ta faɗa musu ne don suna wani gulma-gulma suna wani tsegumi-tsegumi to ku daina tsegumi an neme shi kama haka ta ce an gane nan kuwa gaban sarki take yi mijin mana ta nan kowa ma yana nan ta ce gaskiyan magana ta bayyana mana ni ce ni na neme shi wa innahu lamina sadiqin shi yana cikin masu gaskiya tun farkon nan sanda muka fito muka tarar da mijina a gaba muna fitowa daga kofa sai na ce gashi nan ya nufi mummunan aiki ga ahalinka shi kuma sai ya ce a ita ce ta neme ni a karan kaina to yau na faɗi gaskiya ni ce na neme shi a karan kansa kuma shi yana daga cikin masu gaskiya a waccan magana da ya cewa ni na neme shi din nan to
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ce wannan ya faru ne abinda duk ya faru ya faru liya alama don ya san waye aƙida aka ce shi annabi yusufa tunda ai yana kurkuku fa shi dai ake wannan na faɗi wannan ne liya'alama dan shi annabi yusufa ya san lam akhunhu bil gaibi baya nan amma ba zan ha'ince shi ba baya gabana bare in ce in faɗa ya ce ba haka ba ko to yana can inda yake ba zan ha'ince shi ba haka wasu suka ce wasu kuma suka ce a'a shi mijinta take magana na faɗi wannan ne don ya san lam akhuhu bil gaibi ban ha'ince shi ba abin da ya faru ni da shi annabi yusuf din na neme shi kuma abin bai yiwu ba to ya san haka lam akhuhu bil gaibi wa anna allaha to wa anna allaha la yahdi kaydal kha'inin wakila kuma aka ce gaba ɗaya zalikan annabi yusufa ne a sanda ta zo daidai wannan maganar ya zo da ya zo shi ne ce zalika wannan abin da ta faɗa ya bayyana tabbas a fili don shi mai gidana ya san ban ha'ince shi ba ga matarsa ta ce ita ce ta neme ni wa'annan laha la yahdi kaidal kha'inina kuma cewa Allah baya shiriyar kaidin masu ha'inci sai ya yi musu fai da fai sai ya bayyana sai ya tona kamar yadda ya tona wannan to wannan maganar annabi yusufa ce ko maganar ta ce maganar da za mu shiga ta gaba ma insha Allah gobe ita ma malamai na tantama shin ta annabi yusufa ce ko ta ta ce to duk da za mu tafi a hakan ma ga ko ta wace ce alhamdulillah